shekara da dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu bayan kira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wanda ta zo daidai da goma sha hudu ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da uku za mu ci gaba da karatu a wannan zawiya zawiya da kalibin kusa malami da ke nan tuntubawa da guda a cikin tsoron da tsoro za mu tashi aya ta sittin da uku malam sani musa malamin shi zai jabaci shi abdur abdullahi maraya shi ne zai mana fassara akramakumullah bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم ولأبين لكم بعد الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون فلما جاء عيسى بالبينات Allah ya ce lokacin da bawa na Isa ya zo da hujjoji bayyanannu domin don manzo an bashi hujjoji bayyanannu waɗanda zai nuna wa jama'arsa ko sun sun nema ko kuma ba tare da nema ba abubuwan da su ba za su iya yi ba shi kaɗai ne zai iya yi da izinin Allah domin su yarda cewa Allah ne ya aiko shi don manzo an bashi wannan yana da hujjojinsa bayyanannu kamar yadda ka san mai aikin kaki da wanda ma ba aikin kaki yake ba idan ya ce shi ma'aikacin ma'aikata kaza ne sai ka ce tununa mun identitika naka wannan identitika hujja ce bayyananna ga shi wannan ma'aikaci cewa ma'aikacin ma'aikata kaza ne hukumar da ni mu'ujaza ma'ana abin da ya kan gabar da al'umma abinda zai sa al'umma ta kasa yi na saba wa al'ada wanda in ba manzon ba babu wanda zai iya yi lokacin da annabi isa ya zo musu da wa'annan hujjoji bayyanannu hujjoji bayyanannu ayoyin ubangiji ma'ana mu'jizozi قال قد جئتكم بالحكمة sai annabi ya ce ƙarfi duku hakika na zo muku bil hikmati da annabta da kuma shari'a ta injila na zo muku da shari'a na zo muku da annabta ƙarfi duku bil hikmati kafin zuwan shi ba su da shari'ar injila kafin zuwan shi babu annabi a cikinsa a wannan zamani annabi bani isra'ila din annabi musa alaihi salam da ɗaya ɗan uwansa annabi bani isra'ila annabi haruna allah ya riga ya ɗauke su mana ya tafi da su gidan rahama saboda haka babu annabi a cikin bani isra'ila a lokacin ko yanzu abun farin ciki yake gaya musu na zo muku da annabta ni annabin Allah ne sannan na zo muku da shari'a a ƙarƙashin littafin injila ƙarfi ta kundin hikmati wani bayyana da kun ba da tsari tattali kuna biyu kuma na zo muku domin in muku bayani in bayyana muku wani abu da cikin abubuwan da kuke saɓani game da shi domin sun yi saɓani a hukunce-hukuncen attaura akan abin da ya shafi addini da abin da ya shafi zaman duniya to sai Allah ya turo annabi Isa daga cikin abin da zai wasu bani Isra'ila har da bayanan sabanin da suka rika yi ma'ana ya gaya musu wannan shine daidai wannan ne suke kan daidai wannan suna kan kuskure akan abin da ya shafi addini wanda aka yi bayanin sa a cikin addaura amma suka samu sabani a kai وليبين لكم بعد الذي تتبعون فيه فاتقوا الله saboda ku ji tsoron Allah duk abin da Allah ya ce ku yi ku yi daidai gwargwado duk abin da Allah ya ce ku bari ku bari gaba daya dama shi tsoron Allah a gumi ne in ta zane al'awamiri wasu tunabin dawani zahiran mabalina wato don umarnin Allah a bayyana da koye sannan da nisantar hana-hanan Allah a koye da bayyane wannan shi ake kira tsoron Allah wata kula wa imuni imun biyayya imun biyayya ku bi ni abinda na faɗa ku yadda da shi na ce ni manzon Allah ne ku yadda na ce zan muku bayanin wani abu zan warware muku abubuwan da kuke saɓani na game da abin da ya shafi harkar addini. Sau da haka bayanin da zan yi ku karɓi wannan bayani ku yi biyayya. Sannan na ce muku ku ji tsoron Allah, to ku yarda da wannan magana ta ku yi mun biyayya, ku karɓi wannan magana ma'ana ku ji tsoron Allah da. Fattakullaha wa biyu. a ayar an ambaci isa kawai ba a kira shi da almasihu ba ba a ce kuma irin maryam ba isa kawai irin wannan suna a cikin alkur'ani isa ya zo turai ba ce almasihu isa ba a gaba kuma ba ce irin maryam ba isa ɗin kawai ya zo a cikin alkur'ani sau tara tsoron isa kawai ma'ana almasihu bai gabace shi ba sannan bayan an faɗi isa ɗin kuma ba a ce ibnu maryam ba kamar yadda ya zo a nan wato ga ɗaya a nan akwai tabbas kuma a sauran wurare a cikin alkur'ani sau tara isa ya zo tsoron shi amma inda haɗe-haɗe ne kamar almasihu isan da maryam ko isan da maryam to ya zo wannan suna ya zo so ashirin da biyar a cikin alƙur'ani amma tsohon shi na ƙara maimaitawa ya zo ne so tara sannan ayan na nuna mana annabi isa Allah ya ba shi mu'ujizozi kuma ya yi wa al'ummar shi bayanin mu'ujizozin daga cikin mu'ujizozin nashi har da faɗin abin da yake kai Allah ya sanar da shi wani guri ubangiji yana ce mana wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadkhuluna fi buyutikum wannan da da za mu baki maryamu zai rika wa mutane shi bayanin abinda suke ci a gidajensu da abinda suke ajewa kafin su ci wannan yana daga cikin mu'jizar annabi isa ya gaya wa mutum cewa jiya kaza ka ci ko ba sa haɗu da mutumin ba mana ajiyan ba sa haɗu da mutumin ba kuma babu wanda ya ba annabi isan labari cewa wani kaza ya ci abinci iri kaza ya ci a gidan su jiya kamar inda yanzu ne in safara ka ci jiya kuna haɗuwa da annabi isa bai ce jiya ka ci safara kuma yanzu ya fara ganin ka idan nan wake ka ci zai ce jiya ka ci ɗan wake in ci da buredi ka sha zai ce jiya ci da buredi ka sha Allah wannan ba kai ba ne sannan sai kuma gaya maka abin da za ka ci an jima da rana zai ce yau din nan abin da za ka ci da rana kaza kaza kaza ne idan taliya za ka ci zai gaya ma idan tuwo za ka ci zai gaya ma in shinkafa da miya za ka ci zai gaya ma kuma baka isa ka canza ba wannan abin da ya faɗa sai ka ci shi sannan kuma zai gaya maka abin da za ka ka aje za ka ci da daddare zai ce ma da daddare za ka ci kaza annabi isa ya yi wannan don Allah jama'an musulmi wannan ba kai mu bane idan mutum ya ce ba kai mu bane ni zan zo ka gaya mu me zan ci gobe ko me na ci jiya ko me na ajiye zan ci gaibu iri biyar ne akwai gaibun da Allah ne kawai ya sani kulla ya alamu man fi samawati wal ardi gaiba illa Allah al'aya wannan irin gaibu Allah ne kawai ya sani akwai gaibu na biyu wanda manzon Allah ne duk a halitta Allah kawai ya sani wanda ya san wannan gaibun sai dai mai halitta shine Allah amma in dai halitta ce ba ta san wannan gaibu ba sai annabi akwai gaibun da manzanni ne kawai suka sani idan mutum ba manzo ba ne bai san wannan gaibun ba akwai gaibun da waliyai ne suka sani irin na fadiru da annabi musa alaihi salam na hudu kenan gaibu na biyar shine wanda kowa da kowa ma ya sani yanzu naira nawa ce a shiruna duk duniya ne na kaɗai da wannan gari haka nan yanzu dukkan mutane abubuwan da ke aljihunsu kowa shi ne kawai ya sani in ka ce dubu goma ce a aljihuna shin dubu goma tsofaffi ne ko ko sababbin nan da aka kawo ba rana ko ko mis ne ko ko ɗari biyar biyar ne koko akwai ɗari biyar biyar akwai naira dubu dubu sannan a irin wannan gaibu ne na biyar bature ke nuna guri ya ce ku haka nan za ku samu mai dan nan ba gaibu ba ne kuma a haka a samu a oloibri oloibri a nan jihar bayelsa a yanzu turawa suka nuna najeriya suka ce ina haka nan za a samu mai kuma aka samu shi ne asalin man da muke da shi yau a ƙasar nan kwanan nan wajejen bambarewacin nan ba su nuna sun ce akwai mai ba ko shugaban na ta yi jira ke bikin samun mai a wurin shi da yake hayar wasu ruwa ko sun nuna sun ce nan akwai mai a irin wannan gaibu ne mutum zai dubu matar ka ce wannan ciki da take da shi namiji za ta haifa ko mace za ta haifa ko tabaye za ta haifa ko kuma yau sauran kwanan ta za ta haihu sai dai ka gaki kuma abin ya tabbata mafi yawa wani zuwa kuma a samu ɗan ƙari kaɗan wani zuwa a samu ɗan rabuwa saboda haka gaibu mataki biyar ne idan ka ji mutum ya ce annabi bai san gairo ba to wannan mutumi ya fatanci ga annabi Muhammad ga annabi Isa ba da Allah da annabi Isa da manzon Allah ba ya matsayi to annabi Isa ma ya san wani abu da gairo ba zai annabi Muhammad wancan mutane duk wani abu da ya shafi annabi sai su ba nuna bai da daraja a bai sani ba wato shi da mai faɗan da ɗaya ke auki bila sannan annabi isa alaihi salam yakan dubi yaro ya ce in ka ko iyayenka sun ci kaza amma za su ajiye maka kaza mana idan iyaye sun ci shinkafa da miya zai gaya wa yaro ce iyayen ka shinkafa da miya suke amma kai za su ajiye maka ruwan tuwo misali saboda haka da yaro ya je gida in ka ka mai sauran tuwo ya ce a ni shinkafa za ku haɗe in ba mu da shinkafa a kunci shinkafa da wa ya gaya maka a isa ne ya gaya to haka ya rage wa yara a lokacin sai gaya wa yaro kai a gidan ku an ci kaza amma za a ajiye maka kaza da yaro ya koma gida sai a bashi abin da iyayen baki suka ci ba sai yaro ya fashe da kuka ya ce shi sai an ban kaza sai ba mu da kaza ki a kunci kaza yaran iyayen sai a wa ya gaya maka ne kuma gaskiya ne mun ci waye gaya maka sai a tuhumi yaro sai yaro ya tsoro sai ya ce isa da ya gaya to sanadiyar wannan sai iyaye suka ringa tsawatar da ƴaƴansu su daina a wasa da annabi isa su daina zuwa gurin wannan ɗan dawa su daina zuwa gurin ɗan dawa kuma ɗan dawa ba har da kai faɗin irin wayannan abubuwa ai ba ko ne ke yi sai da zuwa wurin shiga ku lalace ya ce zuwa wurin annabi Allah ne za a lalace alhamdulillah to shikenan yara sai ba su ji magana suna zuwa wurin annabi Isa shi kuma annabi Isa yara sun zo wurin shi ya ci gaba da gaya to sai aka yi mitin aka ce abin da za a yi yara ba duk wannan da a rika tara sa sa ɗaki guda a rika kulliya ranar duk sai aka tara yara a wani ɗaki aka kulle sai annabi isa ya zo bai ga yara ba sai tambayi yaran yara ina wani ina wani sai kuma ba ku gan shi ba sai annabi isa ce to menene a cikin ɗakin can to suka ce aladu ne a ciki ya ce to tun da kun ce aladu ne a ciki haka ko za su zama aladu wallahi ana buɗewa sai aladu yasa ka ga yanzu akwai kyakkyawar alaƙa tsakanin alade da masu Allah ya ƙara da mu magana haka abin ya zama haka abin ya zama sannan bayan haka yana tayar da matattu da izinin Allah amma tayarwar da ya yi na matattu mutum hudu ya tayar da kawai haka Allah ya gada ma mutum hudu ne dalilin a tayar da su ya faru ya tayar da sabon annabi Nuhu alaihi salam da izinin Allah ya tayar da ɗan wata mata dattijuwa da izinin Allah ya tayar da ƴar wani mai karɓa haraji da izinin Allah sannan ya tayar da wani abokin shi da ake kiran shi azir ma'ana mai taimako da izinin Allah. Zan kawo biyu a ciki saboda lokaci. Na farko azir abokin shi. Sosai ciwo ya damu azir ɗin. Sai ‘yar uwar azir ɗin take ganin cewa kai yau fa azir ba zai ba zai rasu. sai ta aika wa annabi isa ta hanyar da Allah ya yarda cewa dan uwanka azur ba zai rasu to kuma tsakanin garin da annabi isa yake da inda azur yake tafiya kwana uku ne to shikenan bayan kwana uku annabi isa ya iso garin sai ta ce ai dan uwanka azur ya rasu sai annabi isa ce to to ku tafi da mu ki raka mu kabarin shi sai ta wuce gaba tana tafiya tana tafiya har suka zo kabarin azir suna zuwa kabarin azir sai annabi isa ya yi addu'a da izinin Allah sai azir Allah ya tayar da shi azir sai ya faso kabari ya fito wallahi ya faso kabari ya fito a takaice dai azir din nan ya ci gaba da rayuwa har sai da ya aure ya haihu mutum ya mutu ya tafi lahira an binne shi kwana uku a kabari ya fito daga kabarin ya dawo mai rai ya aure ya haihu annabi isa ce wannan ba dan qur'ani ya faɗi wannan ba ai wasu sai su karyata masu rena annabi muhammadu ai sai su karyata to amma da qur'ani Allah ya faɗi wannan wa uhuyin mauta izinin Allah shi kuma ɗan tsohuwa ya rasu aka yi mai abin da ake mai rasuwa aka sa a makara to sanda za ta yi makamarta sai aka fita inda annabi isa yake zaune sai aka zo aka wuce daga wannan mai rasuwa annabi isa na zaune kawai sai annabi isa ya addu'a Allah ka tayar da wannan mai rasuwa mutane na ɗauke da makara ba sai na makara ya miƙe zauna sai ya miƙe ya zauna ya fato ya zama ya yi da zama ne ko ya zauna mutane na ɗauke da ne don sai ya tsalla kawai ya faɗo kan mutane suka watsi suka watsi sai mai muka ya sa ya zo ɗan makarar da aka ɗauko shi da ya ce ɗauka a wuya ya koma gida shi ma wallahi sai da yi aure ya hayo wannan gudan mutu sai da da annabi isa da ke cikin abin da Allah ya bayi ya zuwa bani Isra'ila da shi har da tayar da matarki sannan wajen magani likitanci gashi yana warkar da makaho makaho iri kamar haka mutumin da aka haifa bai gani annabi isa ya sa shi ya gani da izinin Allah sannan wanda yake an haife shi yana gani din amma a nan duniya makantar ta same shi annabi isa ma ya sa shi ya warke da izinin Allah sannan wanda yake bai gani da daddare da rana kawai yake gani annabi isa ya sa shi ya dawo yana gani dare da rana sannan wanda yake da zindumin ido ma'ana ganin yana da rauni idan ya karwa amma bai gani sosai ko in idan kana ruwa ba ka nuna gani ba ka gani sosai sosai haka da annabi isa ya sa irin wayannan sun gani idan ya dawo ya warke tangara sannan annabi kaga ilimin ophthalmology kenan duk duniya ba a yi ophthalmology irin annabi isa alaihi salam ba sai dai annabi muhammadu domin shi annabi muhammadu an cire idan katada idan ya zazzago jijiya ce ta rike shi kawai yake yindo Allah ya kama idan ya haka ya miƙe kamar dan na haka kawai kasa da ya dawo jini bai ba jini jini ya ɗauke zafi ya ɗauke raɗaɗi ya ɗauke nan take warke kuma ya dawo idan da annabin ya mayar ya fi na da aka haifi kasa da mai ko da haka a field of medicine ba kamar a ɗauka ko da haka annabi isa daga cikin mujallar sa akwai ophthalmology wato ilimin likitanci na ido sannan ya warkar da kutare dermatologist su suke warkar da kutare tun da ciwo ne wanda ya shafi mata da izinin Allah dermatology ilimin likitanci na fata kenan dermatologist kuma likitan fata to duk duniya ba a yi likitan fata ba irin annabi isa sai dai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi annabi Muhammad tukunya ma ta bare ana girki ta barewa wani a jiki a Madina annabi ya shafe shi ka san ne su likitocin fata sai dai su ma maganin warke amma ga ta sannan wuta tana da jinkirin warkewa amma wannan da tukunyar girki ta bare mai a jiki a ranar annabi ya mai addu'a ya shafe shi ranar ya warke ba da ɗaɗi ba ciwo ba kumburi ba komai ba tabo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka asiru na da masallaci babu kama annabi shi annabi Muhammadu gaba ɗaya ɓangaren likitanci ba gwani irin shi ba gwani irin annabi Muhammad yana daga cikin mu'jizar annabi isa likitanci dalili saboda a lokacin mutanensa da likitanci suke barazana to sai Allah ya kawo shi ya nuna ya fi su likitanci shi karewa in an mutu ma yana dawo da kai da izinin Allah sannan ku samu abu a cikin ku na alheri abin alfaharin kowa da kowa ne wanda yake cikin al'umma domin annabi isa yana gaya mutanensa kan jinnukum bil hikma hakika na zo muku da annabta na zo muku da shari'a wato yana gaya muku ni ga ni a cikin ku annabi ne ga ni a cikin ku na zo da shari'a to da ka samuwar annabi da muka yi a cikin mu mu mutane kuma ake lakana mu da shi mu al'ummar ta ne to ba karamar ni'ima ba ce ba karamar baiwa ba ce Allah ya mana Na'am. Sannan ayan na nuna mana mu ji tsoron Allah. Ayan na nuna mana mu yi biyayya ga manzon Allah wanda annabi Isa ma yana cewa mutanen sa su masa biyayya. Balle jama'ar Annabi Muhammad. Duk ba abin da mutanen annabi Isa suka samu wallahi bai kai abin da muka samu wata da kiyar annabi. yanzu daga cikin ba abin da aka ba annabi isa har da rubutu da karatu ko wa yu'allimu al-kitaba wal hikmata wat tawrata wal injil mu ba rubutu ba ma masu rubutu an ba al'ummar annabi yawan mutane nawa ne a fannin ilimin musulunci suka yi rubutu suka yi tali mutane nawa ne a fannin ilimin zamani suka yi tali sannan a fannin ilimin zamanin bangare bangare misali yanzu Allah ne ya san iya yawan mutanen da suka rubuta littafi a kan ilimin halitta biology Allah ne kawai ya san yawan Allah ne ya san iya adadin mutanen da suka rubutu a kan ilimin lissafi mathematics sun rubuta littattafai a kan mathematics misali. Allah ne ya san iya waɗanda suka rubutu a kan physics. Allah ne ya san iya wanda suka rubutu a kan chemistry ga littattafan nan baja-baja. Amma tun daga al'ummar annabi Isa ka yi baya ka koma zuwa ga annabi Nuhu. Kai ka yi rufan ma ka tafi zuwa ga annabi Adam. ba al'umma ko ɗaya da take da mai talibi da ɗaya mutum ɗaya. Mana a al'ummar annabi Isa alaihi salam ba wanda ya rubutu mutum ɗaya. Talibi mutum ɗaya tal a ce wani a zamanin annabi Isa ya rubuta littafi a kan tazabaru. Zamanin annabi Musa haka, zamanin annabi Dawuda haka, zamanin annabi Ibrahim haka kai ka haɗa manzannin al'ummomin su ke wa al'ummomin maja ba za su iya fitar da mu'allifi guda ɗaya ba sunana ofar guda ɗaya amma mu yau ofar ranar muke da shi kawai yanzu a kaduna amma a ce al'ummomi manzanni ɗari uku da sha biyu annabi ne na ɗari uku da sha uku to ka ɗauke annabi al'ummomin manzanni ɗari uku da sha biyu su haɗu gaba ɗaya su fitar da wanda ya rubutu ya rubuta littafi ne ba ba in an je lahira bayan Allah wayanda suke talibi duk mutanen al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ga wannan mun same shi ne ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ta haka mu yi biyayya ga annabi mu yi biyayya ga dukkan annabawa mu yi biyayya ga Allah ta yaya za mu yi biyayya ga dukkan annabawa shi ne an mun yi biyayya ga annabi Muhammadu cikakkiyar biyayya to mun yi wa dukkan annabawa biyayya na'am
إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم wannan ci gaba da maganar annabi Isa alaihi salam ne da yake wa mutanensa annabi Isa ya ci gaba da cewa in Allah lalle Allah huwa rabbi wa rabbukum shine ubangiji na kaga huwa rabbi shine ubangiji na bai ce huwa walidi ba annabi isa bai ce Allah shi ne mahaifina ba sai ce mene rabbi ubangiji na shi nake bautawa ni bawansa ne ba ɗansa ba ne ni bawansa ne ni manzonsa ne ni annabinsa ne amma ni ba ɗan shi ba ne kaga ni huwa rabbi rabbi din nan kawai da annabi isa ya faɗa ya bayar da amsa ga masu cewa shi ɗan Allah ne domin shi da ɗan Allah ne zaka ji ya ce inna allaha huwa walidi ko kuma wa rabbukum da sai ce Allah shine mahaifina ko kuma ubangijin ku amma sai zama wajen rubiya da muda annabi Isa duk bayi ne na Allah domin Allah bai da ɗa bai da mahaifi inna allaha huwa rabbi wa rabbukum kuma yace da wani gaya muku yace kuma Allah shine ubangijin ku shi ya halicce ku shi ya mallake ku shi ne kuma abin da ya zama wajibi ku bautawa shi ne ubangijin ku wa abudu ku ji saboda haka wa abudu ku bauta mishi ku bauta mishi domin mai annabi ka ce musu su bauta wa Allah saboda shi ya riga ya fara bautar Allah ne ya riga ya fara bautar Allah ne saboda haka yake kiransu su bauta wa Allah هذا صراط المستقيم wannan ku yarda da cewa Allah shine ubangiji na Allah shine ubangijin ku kuma ku bautawa Allah din to yin haka ba siratul mustaqim shine hanya madaidaiciya wato ka yarda da Allah a matsayin ubangiji kuma ka bauta mishi wannan shine hanya madaidaiciya shi ne hanya madaidaiciya wato da haka ne za ka sami yadda Allah ko yadda manzan Allah domin yadda manzan Allah ita ce yadda Allah a wani birna cewa Allah wa rasuluhu a haƙƙo an yi ruduhu ka ga bai ce an yi ruduhu ba ba Allah da manzanta ne ya kuke canza ku yarda da su ku yarda da shi sai ka ce ku yarda da shi ku nemi yardarsa lamiri ko yana komawa ila a ƙarabil asma'i wato zuwa da sunan da ya kusa da shi na fata an gane saboda haka sai Allah ya ce Allah da manzanta ne ya fi cancanta ko nemi yardarsa yardan wa kenan yardan manzala saboda yardan manzan Allah yarda Allah ce dan haka neman ce da wannan akan kiyasi neman taimakon manzon Allah neman taimakon Allah yi wa Allah yi wa manzon Allah biyayya yi wa Allah biyayya ne adiyu Allah wa adiyu Rasula kaga ni yi wa Allah da'a yi wa babban manzon nan da'a na fata an gani yi wa Allah da'a yi wa wannan manzo da'a saboda ka yi wa manzon Allah da'a yi wa Allah da'a ne neman taimakon manzon Allah neman taimakon Allah ne neman yardar manzon Allah neman yardar Allah ne saboda Allah ce Allah wa rasuluhu a haƙƙo a yardo na fata an gani na'am hada siratul mustaqim wannan shine hanya madaidaiciya wato mutum ya yarda akwai Allah sannan ya yarda kuma cewa Allah shi kadai ne abin bauta kuma ya zama na yana bautawa Allah ɗin to wannan shi ne hanya madaidaiciya
فاختلف العذاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم فاختلف العذاب من بينهم وويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم فاختلف الأحزاب to daga baya sai ƙungiyoyin jama'a suka yi saɓani min bayanin a tsakanin akan abin da ya shafi annabi Isa saɓanin da aka yi sai aka samu wasu suka ce kai annabi Isa nan suka ce Isa nan ɗan Allah ne banda ɗan Allah wane ne za a haife shi ba baba ai Allah ne baban shi kuma ma ba ka gani an banda ɗan Allah wa zai rika tayar da matacce mutum ya mutu ya tayar da shi kila ya ba baban shi magana ne haka ce ɗan Allah ne in banda ɗan Allah wane ne zai rika faɗin abin da muka ci da abin da za mu ci da abin da muka ajiye kun banda dan Allah wane ne zai rika warkar da makaho an haifi mutum bai gani amma ya sa shi yana gani kun banda dan Allah wane ne zai rika warkar da kutare kai wannan dan Allah ne to sai aka sami kungiya na masu cewa dan Allah ne wasu kuma suka ce kai ba dan Allah ba ne ai Allah ne ma gaba daya Allah ne ai ba Allah ne ke kashewa ya rayawa ba Allah ke kashewa ya raya to gashi yana rayawa kaga ai Allah ne wato ƙungiya ta biyu suka ce Allah ne wasu kuma suka ce a'a shi ne na uku uku mahaifiyarsa Maryam Allah ce shi Isa ɗin Allah ne sannan kuma akwai Allah ɗin Allah Allah wato uku kenan annabi isa Allah mahaifiyar shi Allah sannan kuma Allah din Allah ne wannan shine Qur'ani yake gaya mana sabanin da aka yi game da lamarin annabi isa mutanen shi suka yi sabani game da shi aka samu ƙungiyoyi har guda uku wawailu tsananin azaba lillazina zalamu ya tabbata ga wanda suke zalunci ma'ana suke kafirci game da lamarin annabi isa suka ce ko Allah ne ko dan Allah ne ko kuma Allah Allah Maryam Allah annabi isa Allah in ba sun yi zalunci kenan ma'ana sun yi abin da ba musulunci ba sun yi kafirci wailu tsananin azaba ya tabbata gare su wailu ma'ana yana ɗaukar tsananin azaba sannan wailun kuma yana ɗaukar wani fari ne a cikin jahannama da za a zuba dukkan duwatsun duniya a cikin wailo suna fadawa cikin kai wajen kiyar ko da dutsen nan ne mount everest dutsen da ya fi girma a duniya da za a ɗauke shi a jefa a wailo yana fadawa cikin wailo ko zai narke to nan ne za a zaunar da waɗanda suka yi zalunci suka yi kafirci game da lamarin annabi isa alaihi salam wailin lillazina zalamu min azabi yawmin alim wato karan azaba ya tabbata kwarin azaba wannan an zuba dukkan duwatsun duniya a ciki duwatsun za su nufi ya tabbata waɗanda suke zalunci ma'ana suke kafirci a kan lamarin annabi isa ko suka ce allah ne ko suka ce ɗan allah ne ko suka ce kuma a'a na uku uku ne min azabi yawmin alim tsananin azabar ya tabbata ne a gare su daga azaba ta yinin nan mai raɗaɗi shi ne yinin ranar alkiyama ana cewa wato yini mai tsanani mai raɗaɗi misali ɗaya zan kawo a wannan rana rana alkiyama za a matso da rana tsakaninta da kan mutum mil guda. Mil da. A yanzu nan da muke a duniya tsakanin mu da rana mil miliyan casa'in ne da uku. Amma jiya da take damun mu ranar da ake zafi. Jin sha biyu ta yi a ce daga ido kai minti ɗaya. Jiya da mutum ke gumi amma tsakanin shi da abin da ke sa shi domin nan mil miliyan casa'in da uku menene tunanin da amurko da abin nan mil daya ba wai mil miliyan ɗaya ba mil ɗaya lallai akwai abu mai raɗaɗi da haka manzon Allah ya ce ranar saboda gumi wani gumin shi iya idan samu wani iya ƙori wani iya gwiwa wani gumin shi iya kirji wani gumin ya shanye shi babban laifin mutum saboda gumi a ranar alkiyama mazala ce da za a tuka jirgin ruwa a gumin zai ya tafi ma'ana gumin jama'a ya zama kamar teku kawai ranar kiyama kenan amma idan mutum na kwarai ne to shi ba a wani a wannan rana da wannan bala'i Allah ya san muna cikin wanda wannan bala'i ba zai shafe mu ba ayan na nuna mana an yi saɓani a cikin jama'ar annabi isa game da kowa yanzu muke gani wasu su ɗauki annabi isa a matsayin Allah wasu kuma su ce kan Allah ne wasu kuma su ce a'a na uku uku ne mahaifiyarsa Allah ne, shi Allah ne, sannan Allah kuma Allah ne, an yi saɓani. Sannan wayanda ba su faɗi abu na gaskiya ba game da annabi Isa sun yi zalunci. Mana duk wayanda suka ce annabi Isa ba wai bawan Allah ba ne sun yi zalunci, kuma za su haɗu da azaba azabar rana alkiyama yinin nan da yake da raɗaɗi mai sa raɗaɗi wannan yini. Sannan kawai lillabi na zalar mumin azabi yau min alim. Haka ma wanda suka yi zalunci na mu'amala. In ka zalunci mutane ba ka tuba ba kuma mashiyar Allah ba ta ga dama ya yafe maka ba. To kai ma za ka da wannan azaba ta ranar alkiyama. sai dai bambancin ka da wanda su zalunci su na shirku ne na kafirci ne su sun shiga wuta ba za su fita ba har abada kai kuma za ka shiga cikin wannan azaba ne na wani ɗan lokaci sannan daga baya in ka mutu da zai da kwayar zara na imani a fitar da kai amma ko yaya ne dai Allah ya kiyaye a ce mutum ya shiga wuta a lahira ai ya haɗu da bala'i ko a nan ne a ce a kunna ayon dutsen guga a ƙure shi a ƙure shi sai ya ɗau zafi sosai za a ɗana maka na awa ashirin da hudu yana ya mutum ne ne balle ko kuma irin gidan biredi ɗin nan na biredi nan dukan ƙato irin biredi wanda ake yi a sa itace sai ya cinye ya yi garwashi a kawo biredin a rika sawa ɗin da irin biredin da yana daɗin nan. To a ce wannan gidan biredin a ce za a sa ka a ciki a kulle gaban ɗaya. Da mutum ne ce. To balle abin ba haka ba ne. Saboda ka mu kiyaye zalunci. Ana zaluntar addini a ƙasar nan. Duk wani naɗi wanda ya shafi likitoci za ka ga likita ake sawa. Duk wani naɗi wanda ya shafi injiniyoyi za ka ga injiniya za a sa. Amma hukuma ta addinin musulunci sai a kawo ƙaton jahili sai a bashi hukumar addini ya riku. Kuma yana daga cikin zalunci sanya abu wurin da bai dace ba. domin adalci shine aje abu a mahallinsa to duk sanda aka ba mutum mukami wanda bai cancanta ba an aje abu ba a mahallinsa ba kenan zalunci muna kira ga gwamnatoci da duba wannan akwai mutanen da yan uwanko ne sai su aje gemu su bar saje saboda masu gwamnatin ana ganin ba su san addini ba shi wannan ɗan boko ya aje saje ya aje gemu duk sanda za a yi taro shi zai gabe ya to malaman da suke shiri da shi ta rika ganawa da mai neman takara da an ci sai wannan wanda ya ci takarar gwamnan nan sai ya ɗauka wannan mutumi malami ne sai ya ɗauki hukumar addini sai ya bari wata jihar sai a haɗa ma hukumar haɗakar addini wai addinin kiristiyaniti da addinin islamu interfaith sai a samu mutumin da ɗaya ma ba zai iya rikewa ba bai san ɗaya ba addinin ma na musulunci da yake bai san shi ba balle kiristiyaniti a haɗa mai kuma haɗa kuna da kiristoci gashi musuluncin ma bai sani ba sannan kuma an ɗauko kiristiyaniti an haɗa mai a haɗa mutum shi ne wai zai kula da harkokin addinin musulunci da harkokin addinin kiristiyani su kiristocin an zalunce su domin an sa wanda bai san addinin su zai rike su sannan kuma musulmin an zalunce su an zaɓo mutum gemu ne da saje kawai yake da shi amma bai san komai a addini ba addinin musulunci ake wa wannan sau da haka abin yana faruwa ne saboda su wanda suke rike da gwamnatin sun ɗauka wannan malami ne duk irin wa'annan da suke rike irin wa'annan kadiba za ka gani ba ko kawa'idi ba inda suke karantarwa bai san addini ba shi zai rika tara malamai yana ba jahili katon jahili yana ba malamai umarni ba wulaƙancin da ya wuce wannan wanda mu addini ba addinin da ake ba harkar da ake ba wulaƙancin irin addini in likitoci ne kwamishinan lafiya waye likita ne kwamishinan ayyuka waye za ka samu injiniya ne kwamishinan yaɗa labarai mafi yawa za ka ga ma'aikacin yaɗa labarai ne amma hukumar addini sai a ɗauko ƙaton mutum ya aje gemu da saje bai san komai addini ba ke ba shi wai hukuma amma a ba shi hukuma haɗakar addini wanda ko musuluncin ka ba shi ya rike bai sani ba kuma sai haɗa mai da kiristiyaniti a haɗa za ka sai ka ga a cuci dukkan ɓangarorin sannan kuma ya jawo wa mutanen jihar ƙasƙanci da abin kunya sun san da aka yi bakon balarabe sai ka ga sai ya nemi malami kusa da shi kuma gashi shi ne mai kula da harkar addini amma ba la bai san kamai ba eh muna kira ga Allah a gyara wannan wannan ba karamin zalunci ba ne duk wanda suke irin wannan naɗi za su haɗu da wannan azaba mai raɗaɗi kai kuma tunda Allah ya baka ƙarfi ba dole sai ka rike hukumar addini ba ba dole sai ka ci da addini ba ko ga sana'o'i na iri iri ko wasa da buri zan kasuwa ka Kuma sai wasa da buri ba zai samu kuɗi ba tunda kana da ƙarfi ba kai wasa da kura ba amma a dinga wa addini wulaƙanci a ɗauko ƙaton mutum bai san kawai ba a addini sai ci da addini sannan yadda za ka gano mutum wani irin kuma ba zurƙa ba ne yau kuma wannan jam'iyyar tana kai to yana tare da ita da zarar ta faɗa zaɓe sai ya fice sai ya koma mai gwamnati shi tuwo yake nema duk inda tuwo yake yana duk inda tuwo yake yana za ka ga gwamnatin baya da irin da ta faɗi zaɓe suka dawo wadda take ci su ma waɗannan suna faɗuwa wacce ta ci kuma can za ka gan su saboda shi kera duk ramin da aka sa daddawa nan yake addinin musulunci kawai ake wa wannan da addinin kiristiyaniti cin mutuncin addinan nan guda ne kamata ba ya kamata sannan kuma yana daga cikin wannan abin da hukuma ke yi kamar misali a sa hukumar addinin musulunci a ƙarƙashin a hukumar aikin haji a sa ta ƙarƙashin kirista wannan ma zalunci aikin hajin musulmi a ce wannan hukuma ta aikin haji kirista za ta rika kaiwa rahotonta kirista za ta rika kaiwa damuwarta ma'ana tana ƙarƙashin wata ma'aikata ne da kirista ne kwamishina to wannan zalunci sannan a sa hukumar zuwa jerin salam ƙarƙashin musulmi musulmi ne kuma zai dinga kula da kiristocin da za su jerin salam wannan kuma shi ma zalunci ne Saboda ka muna kira gwamnati ta gyara, an san gwamnatin da ta yi wannan, ta gyara kuma tana ci. Allah ya kiyaye. Na'am.
هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وأنتم لا وأنتم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون هل ينظرون إلا الساعة هل أنام بمعنى ما أي سوء الظالمين هل ينظرون إلا الساعة فأبن سكي sauraro إلا zuwa tashin القيامة ma'ana ba wai sun yadda da za ta zo ba ne ma'ana kawai ba su da wani amfani Allah na ga musu kiyama ce kawai za ta zo a maganin su ba abin da suke sauraro illa kawai kiyama ta zo kamar mutanen da aka ɗaure wa hukuncin kusa ne suna gidan yari sai a rika ta wannan ba abin da suke jira illa ranar da za a tsirace su kawai kaga ai ba sun yadda da rana ba ne amma ana gaya musu ne kawai abin da ya rage shine a rashe su to shine nan qur'ani yake magana a kai hal yanzuruna illa sa'ata nan istihami ne aka yi amma ana nufin hallin bi ma'ana fallin ba abin da suke sauraro illa sa'ata sai dai tashin alƙiyama an ta ce hun ta zo musu bagatatan afke ba notice ba notice don haka ne saboda alkur'ani bai warware juna shi yasa aka koye ranar tashin alkiyama yanzu da annabi ya faɗi cewa za a tashi alkiyama ranar kaza ga watan kaza a shekara kaza da Allah bai warware wannan aya ba da makamantan da ya warware amma sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sa shi kai ya faɗa kuma dalili na biyu in an faɗawa mutane ranar da za a tashi da kiyama ta zo ba bagatatan ba to babu shakka ba a yi musu wata rahama da ni'ima ba domin ko mutuwar ka ce aka gaya maka cewa ranar kaza ga watan kaza za ka rasu dan za in ya rage sati ɗaya ya za a ganka in kuma ya zama na gobe ne za ka mutu ba ya za ka ji in aka ce an jima ne sauran minti biyar ya mutum zai ji amma a ɓoye masa mutuwarsa mutuwarsa zo ba ga tattan ba ƙaramar rahama ba ce saboda ga ɓoye tashin al'iyama rahama sai Allah ya mana da aka su wayannan azzalimai wayannan kafirai ba komai suke jira ba illa tashin al'iyama ta zo musu afke wahum la yashuruna kuma su ba su san lokacin da za ta zo musu ba ba su san halin da za ta zo musu ba tabbas tashin alkiyama za ta zo abincin da muke ci yana nuna mana cewa akwai tashin alkiyama noma kenan na sha faɗar wannan ƙur'ani mun wuce a wurare da yawa yi mana wannan bayani cewa noma ɗin nan a saukar da ruwa a raya gari matacce to yana daga cikin abin da yake nuna cewa akwai tashin alkiyama Ina yi ruwan sama manoma su je bayan gari su haƙa rami su binne mushen dawa su rufe daga baya kawai sai ka ga ganye ya faso rami ya fito dawa ta fasa rami ta fito to wannan yana nuna yadda ta faso ramin nan haka kai ma da za a shuka ka kai ma haka wata za ka faso rami alhamdulillah Allah ya tura da ƙasar mu lafiya wallakacin da musan addini ba sun nisanci harkar addini ta hanyar kare 'yan siyasa suna nuna musu malanta ne cewa su malamai ne daga ƙarshe a zalunci addini a ba su mukami su san kome a addinin ba. Muna ba su shawara su nemi wata sana'a ko tuba kalafani mutum da ya ba dole ne sai ka zalunci Allah ya zaunar da ƙasar mu lafiya. Albarkan manzon Allah, Allah ya sa annabi ke wakil mai cece mu saboda matsayinsa a wurin Allah. Allah ya sa mu cika da imani, Allah ya ji kan iyayenmu da malamanmu. Wayanda suke a daji an sace su Allah ya fito da su cikin gaggawa da matsayin manzon Allah. Mu kuma da ba a sace ce mu ba Allah ka ci gaba da tsare mu dan matsayin annabi a wurin ka albarka fatiha da salatul fatiha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم والصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق وقاتل لما سبق ناصر الحق بالحق هذه الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين